أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mu Allah subhanahu wataala godiya da ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da wannan darasi mai albarka darasi na multaqa tullabul ilm game da maudu'i na sharhin alfiyatul iraqi game da sharhin alfiyatul iraqi a yau da izinin Allah za mu tashi maudu'i sabon maudu'i shine al-mustakhraj al-mustakhraj al-mustakhraj abinda ake nufi da mustakhraj shine malami daga cikin malamai ya zo cikin littafi cikin littattafan hadisai ingantattu misali sahihul bukhari ko sahih muslim sai zo ya ɗauki littafin sahih muslim game da hadisi kowane hadisi sai ya ɗauki isnadin bukhari ya aje shi gefe ko sahih muslim ya shi gefe sai amfani da isnadin shi shi sai amfani da isnadin shi har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya haɗu da sahihin littafin littafin muslim sai ya ɗauko isnadi nashi daban ya haɗu da imam muslim ta malamin imam muslim ko malamin malamin shi ko kuma ya gara ma ya je ya haɗe ga sahabin hadisi wannan shine ake ce mustakhraj malam ya kawo baiti na 33 cikin wani alfiya yake cewa wastakhraju ala sahihi ka abi awanata wa nahawhu washtanibi azwuka alfazul mutuni lahuma iz khalafat lafzan wa ma'ana rubbama وما تزيد فحكما بصحته فهو مع الألو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن أزا وليت إذ زاد الحميدي ميزا زم قارم متى أبيات واستخرجوا على السهيه كأبي أوانة ونحوه واجتندي أزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فحكما بصحته فهو مع الألو من فائدته والأصل يعني البيهقي ومن أزا وليت إذ ذاك الهمي زاد الهميدي ميزا wannan shine abiyatin da zamu dauka a yau kenan mun yi bayani kan me ake nihi da mustakhraj malik ya ce wastakhraju ala sahihi lalle sun yi an malamai sun yi istikhrajin hadisai na hadisan littattafan da suke da inganci kamar sahih bukhari kamar sahih muslim shine wastakhraju ala sahih akan hadisin littafin da mai shi ya shar'anta ya shar'anta ma kanshi cewa ingantacce ne kamar sahih bukhari ko muslim ka abi awana kama abi awana abi awana shi yayi littafin shi mustakhraj na sahihi muslim abi awana yayi littafin shi mustakhraj na sahihi muslim sunan shi abi awana kunin shi ce sunan shi yaqub bin ishaq al-isra'ini yaqub bin ishaq al-isra'ini kenan yayi mustakhraj na imam muslim wani hauhu akwai wasu wanda su ma sun yi kenan da kama abi awana da kuma wasu wanda suka yi mustakhraj game da sahihi littafin Bukhari ko Muslim wani hauhi da wani wanda wani ma yayi ba dole ba shi kadai ba yi wajtanib kenan nan malam ke cewa in ya gaya maka cewa an yi littattafai an rubuta littattafai mustakhraj na sahihi kama abi awana da wani shi mun gane daidai nan to malam ke cewa wajtanib kai da kake karatu sai ka zo ka ɗauki littafin abi awana misali sai ka ga ya jingina hadisi zuwa sai ya ya istakhraj na hadisan sahihi bukhari ko na muslim to sai ya ce sai ka dauka saboda ka san wannan hadisan asalin su daga ina ne daga sahihi muslim yake suke mun fahimta sai ka ce rawahu muslim to wannan malike ce ishtani ka kiyaye wannan mun fahimta malike ce ka kiyaye ka je ka duba littafin abi awana wanda ya mustakhraj na sahihi muslim in ka karanta sai ka ce rawahu muslim wannan kuskure ne me yasa cikin littafin wa ka gani abi awana kenan abi awana cikin littafin shi sai ka ce kawai sahihi rawahu muslim kaga wannan kuskure ne malik ya ce ijtanib ka kiyaye wannan azuka alfazul mutuni jingina hadisi da kake yi jingina matani da kake yi lahuma lahuma susuwa can farko mun mun ce da inda kaga Imam Iraki ya ce da inda kaga damiri na mutum biyu yana nufin wa Bukhari da Muslim mu rika rike wannan kamar ramzi ne kamar wani kamar ne wata ka'ida ce da inda kaga damiri na mutum biyu to ya gaya maka ya ce yana nufin Bukhari da Muslim yake ni mun fahimta to yace ka kiyaye wa shtani azuka alfazul mutuni jingina lafazin matani da kake lisa lafazin matani ko lafazin hadisi lahuma akan bukhari da muslim misali sai ka zo ka iske abi awana yayi mustakhraj na sahih muslim sai ka karanta hadisi sai ka ce rawahu muslim saboda ni kai ka san asalin littafin asalin hadisin daga ina aka yi aka ciro shi daga muslim to kai kuma sai ka jingina shi ga muslim kai tsaye kamance cewa abi awana ya iya ƙara lafazin shi kuma ya iya ragewa mun fahimta to shi yace ka kiyaye ka bar jinginawa kai da kake karatu matsayina na ɗalibin ilimi ina karatu to in nazo naga hadisi wanda asalin shi daga muslim ne to ba ni cewa muslim ya rawato shi mun fahimta iz khalafat lafzan wa ma'ana rubbama ya iya rubbama ya saba ma lafazi da ma'ana mun fahimta lafazin da imam muslim ya faɗa tana yawa abi awana ya zo da lafazin ba iri ɗaya ba ko kuma ma'ana hadisin ma ta canza mun fahimta shi ne yake cewa iz khalafat lafzan wa ma'ana tana iya yiwa lafazin da ma'ana duk su canza rubbama mai yiwa mun gane zuwa nan an gane malik ke cewa wa ma tazidi fa hukman bi sihhatihi abunda ya karu na lafazi abi awana ya ƙara wani lafazi to wannan abin da ya ƙaru misali Bukhari ya rawato Imam Muslim ya rawato innamal a'malu binniyat daidai wannan hadisin daidai nan ne Bukhari Muslim ya rawato to shi abi awana sai ya ƙara lafazin innamal a'malu binniyat faman kanat hijruhu har zuwa ƙarshe mun fahimta ko kuma innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sai Bukhari ya tsaya nan sai Muslim ya tsaya nan to na lafazin wa man kana ta shishiratu sai zanto shi muslim bai rawaito shi ba abi awana shine ya kara shi nake cewa wa ma tazidu fahkuman bi sihhatihi abinda ya kari kan hadisin da ke asalin muslim kana iya mai hukuncin ingantacce ne mun fahimta fa huwa ma al uluwi min fa'idatihi wannan yana daga cikin ƙarin uluwin na isnadi da kuma fa'idan me yasa ake yin mustakhraj mai tambaya zai iya tambaya me yasa ga sahih muslim sai wani malami ya zo ya jingina isnadin shi daban kuma kan hadisan musulmi gaba ɗayansu me yasa to fa'idai an iya samun ƙarin lafazi to kuma lafazin sai zanto ingantacce ne kaga an an samu fa'ida hadisi ya ƙaru kuma da fa'ida mai mai kyau mun gane ko mu gane ba malike cewa wal aslu ya'ani al baihaqi shi ma baihaqi cikin littafin sunan kubra littafin shi sunan kubra yana irin wannan sai rawato hadisi kuma hadisin asalin shi daga ina yake daga asalin bukhari yake to sai ya ce asalin litta asalin hadisin daga muslim daga bukhari ne ba yana nufin misali imam baihaqi zai rawato hadisi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa sai ya kara sai ya kara haka karshen hadisi shi kuma abin da ya dauko cikin sahih bukhari innamal a'malu binniyat ne kadai ya dauko sai ya kara me ya ƙara lafazi wanda ya samo daban to sai nuna muka yana nufin ya'ani al-asl hasal asalin hadisin daga musulmi yake asalin hadisin amma bai ce duka wannan hadisin daga musulmi bai gaya maka hakanan ba shi dai yana nuna maka dai asalin hadisin daga musulmi shine wal asl ya'ani baihaqi baihaqi yana nufin asalin hadisin ina ya dauko shi cikin musulmi ya dauko shi amma in ka karanta dogon hadisin sai ka ce duka musulmi ya rawato shi shi bai haƙi bai gaya maka ba bai ce maka ta dai asalin hadisin can yake bai gaya maka kuma duka hadisin nan gaba ɗayan shi ba cikin musulmi yake ba ya dace ma asalin hadisin in ya ƙara magana shi ka dai sani asalin hadisin daga ga daga inda yake mun gane wa man aza da wanda shi ma yana jinginawa shi ibai haƙi yana ƙoƙari ya ce wannan hadisin asalin shi daga wuri kaza yake amma bai ce maka dukkan wannan hadisin daga wuri kaza da wani wanda shi ma yana jinginawa wa man aza da wani wanda shi ma yana jinginawa ya ce daga wuri kaza ne asalin shi malam ke cewa walaita izzadal humaidi shi ma humaidi wannan ya yi littafi aljam'u bayna sahihaini aljam'u bayna sahihaini wancan na asali ba wannan wanda muke karantawa ba na humaidi to yake cewa laita izzadal humaidi mayyaza shi humaidi shi kuma yadda yake yi cikin littafin shi aljam'u bayna sahihaini me yake yi shi yana bambantawa sai ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza shine na bukhari sauran ba na bukhari bane ba daga gare ne ne mun fahimta kenan shi yana bayyana amma sai dai malam ke cewa laita izzada inda ma ya yi da karasawa duka gaba ɗaya na to wasu hadisan sai jingina wasu hadisan sai ce yana bambanta ce daga lafazi kaza zuwa wuri kaza nan ne na bukhari sauran ba na bukhari bane ba to wasu kuma bayan haka nan sai ce inda ma ya yi hadis littattafan shi gaba ɗaya ya kammala su da haka nan mun gane
Idan kwanan ƙarin da su malaman suke yi, eh magana ta halitta duk ta annabi ce, amma da su wasu kila Bukhari.
ya- daidai wani wuri ya tsaya shi kuma sai ya tsinto wat- wan- wata wan- wata magana wani malamin sai i da kammalawa mun fahimta to wannan ƙarin da suka samu shine shi bai haƙi yana yana nuna cewa asalin hadisin daga bukhari ne amma ba duka ba shi kuma humaidi yana bambanta ce magana kaza daga wuri kaza zuwa kaza shine na bukhari daga kaza da kaza ba na bukhari bane ba to amma sai dai bai bai kammala hadisan da irin wannan hanyar ba shine malam ke cewa inda ma duka ya, ya kammala yanzu mun gane za mu mamaitawa malaka ta wastakhraju ala sahi lalle sanye latatafai game da eh, mustakhraj na sahihi bukhari da muslim ka abi awana kama abi awana da yayi kan me yayi shi abi awana kan me yayi mustakhraj din shi kan me yayi imamu muslim dai abi awana kan muslim kadai yayi mun faɗa tun harko malaka ta wastakhraju ala sahihi ka abi awana kama abi awana yayi mustakhraj kan imamu muslim kadai mun gane wani hauhu da wani shi wani kuma sai na bukhari amma shi dai na muslim kadai yayi mun fahimta wajtanib malaka ta ka kiyaye azuka alfazul mutuni lahuma ka kiyaye jingina musu hadisi ka ce wani hadisin bukhari ya rawato shi kai kuma cikin mustakhraj ka karanta tana iya yiwa malakacin iz khalafat lafzan wa ma'ana rubama ta iya yiwa lafazi ya canza ga- game da asalin inda aka dauko hadisi cikin bukhari ko cikin muslim kenan in ya la- in ya saba lafazi ko ya saba ma'ana tana iya kamawa ma'ana ta za- ta sha bamban amma asalin hadisin daga ina aka dauko shi daga muslim aka dauko shi to malik ya ce kuskure ne ka rika jinginawa ka rika cewa muslim ya rawato shi saboda ka san cewa asalin hadisin daga muslim aka dauko shi kai sai ka ce kawai muslim ya- a sai ka ce cikin mustakhrij na abi awana ka dauko mun fahimta maliki cewa ma tazidu fa hukuman bi sihhati abinda aka samu na ƙari cikin lafazi to ka mashi hukunci da inganci mun gane fa huwa ma al ului min fa'idati yana daga cikin ulul isnad da kuma fa'ida abinda yasa ake mustakhrij ana iya samun ƙarin lafazi mun fahimta malaka cewa wal asl ya'ni bahaqi bahaqi yana nufin in ka ji aya ce cikin littafin sunan kubra ya faɗi cewa bukhari ya rawaito su to yana nufin asalin littafin asalin hadisin daga ina yake da bukhari ba yana nufin wannan hadisin gaba ɗaya bukhari ya rawaito shi ba wannan dai ɗaliban ilimi ya kamata su san wannan ka iya karantawa cikin sunan kubra na imam bahaqi kaga ya jingina hadisi cewa rawahu bukhari ko akhrajahu bukhari kai sai kai tunanin asalin hadisin gaba ɗaya wannan matanin da bai hakika dukkan shi na bukhari nan kawai shi yana nufin asalin hadisi mun fahimta wa man aza da kuma wani wanda shi ma yayi mustakhrij kuma ya rika jingina hadisi ga ashabu siha yake cewa walaita izzadul humaidi humaidi wanda ya littafin aljamu bain sahihaini yace inda ma ya yi da hadisan shi gaba ɗaya ya rika mayyazawa ya rika bambanta ce daga hadisi wuri kaza zuwa kaza shine na bukhari sauran ba nashi bane ba to kaga wannan yana taimaka ma ɗalibin ilimi maimakon ka zo ka yi jam'i gaba ɗaya ka ce wani hadisin gaba ɗaya bukhari ya toshe a shi humaidi yana bambantawa mun fahimta to nan za mu tattauna kan masail asali mustakharaj na abi awana muka ce yayi kan muslim abi awana kan sahih muslim yayi mun gane akwai abu nu'aym nu'aym shi kuma yayi kan me yayi kan sahihaini yayi na muslim yayi na bukhari ala sahihaini mun fahimta abi nu'aym al-isma'ili abu nu'aym yayi kan me bukhari da muslim yayi kan bukhari da muslim sai aka samu akwai abubakar al-isma'ili abubakar al-isma'ili shi kuma kan me yayi kan bukhari kadai mun gane to yanzu misali in kana neman littafi wanda aka yi takharijin hadisai aka yi aka tattar hadisan muslim aka yi mustakharijin in na muslim ne abi awana shine yayi na muslim shi kadai abu nu'aym shi kuma sai me na sahihaini yayi na bukhari kuma yayi na muslim mun fahimta kenan abubakar al-isma'ili shi kuma yayi na bukhari kadai yayi akwai su da yawa waɗanda suka samu kamar baihaqi kama humaidi duka ga mun banta da Umari da Baihaqi duka waɗannan sun yi littattafai kuma sai su jingina hadisi ne suke samu kamar misali sai mu zo mu samu sahih Bukhari Bukhari sai ya ce ya ce Imam Ahmad ya rawaito misali ya ce Imam Imam Ahmad ya rawaito hadisin gare shi Ahmad Ahmad shi kuma daga Shafi'i Imam Shafi'i daga Imam Malik Imam Malik daga wa daga Nafi Nafi daga Abdullah bin Umar Ibn Umar Ibn Umar daga wa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun fahimta Bukhari cikin littafin shi a samu hadisi misali ingantaccen hadisi ya rawaito shi daga Imam Ahmad Imam Ahmad ya rawaito shi daga wa shafi'i shafi'i ya rawato ga wa imam malik imam malik ya rawato ga nafi nafi ya rawato ga abdullah bin umar abdullah bin umar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali sai abu nu'aym ya zo cikin littafin shi ko kuma isma'il ya zo cikin littafin shi sai ya rawato shi karan kanshi abu nu'aym din cikin littafin shi sai ya rawato isnadin zuwa imam ahmad Imam Ahmad malamin wa? A'a, wannan shi ne ɗalibi, wannan shi ne ɗalibi, wannan shi ne ɗalibi. Kenan Imam Ahmad malamin wane ne? Malamin Bukhari ne, mun gane. To shi Abu Ana da ya zo sai ya rawato hadisin shi, sanajin shi daban, sai su haɗu ga malamin wa? Malamin wa? Malamin Bukhari. Mun gane, shi ne wurin ta'arifi muka ce mustakhraj. malami ne zai zo ga hadisan da imma bukhari imma muslim sai ya yi isnadin shi daban sai ya haɗu ga malamin bukhari ko malamin malamin bukhari shine shafi ko kuma ya ga dama direct sai zo ga sahabi kenan malaman shi suka karanta idan isnadin su isnadin da daban-daban har zuwa abdullahi ibn umar mun fahimta hadisin ɗaya ne amma hanya nawa ke gare shi hanya biyu bukhari da hanyar shi daban shi ma abi wana sai zo ya littafin shi daban isnadin shi daban su zo su haɗe in ma su haɗu wurin malamin bukhari in ma su haɗu wurin malamin malamin shi in ma su haɗu wurin sahabi kai tsaye amma sai a lafazin hadisi ɗaya mun gane to wannan lafazin ta iya sahabun da isnadin bukhari ya zo da innamal a'malu binniyat kawai shi kuma na a samu ƙari cikin matani mun gane to wannan shine mustakhraj idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya kenan sai sati mai zuwa insha Allah a duba an akwai tambaya
kenan da duka ko madana hadisi ana so da shingina ko ga a jingina shi ga asalin wanda wa- wa- wanda ya yi littafin kaka jingina shi ga asalin kaka jingina shi ga bukhari ko muslim saboda ta iya a samu ƙari shi bukhari bai yi wannan ƙarin ba kai kuma ka zo ka ce duka hadisin daga muslim ne daga bukhari ka ko ga muslim ka kuskure ne ko kuma ya zanto mu lafazin ya canza ko ma'anar ma ta canza ga abin da mai mustakhraj ya zo da shi mun fahimta na'am سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك